لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ruwa cewarsa rayuwar ta sake iso wannan rana ta asabat yau kuma ga wata rata shekara dubu ɗaya da dubu ɗaya da arba'in da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haɗuwa wannan musulunci ne albarka ci gaba da wasu da muke a wannan littafi na alwajiz ke cikin sunnat wal kitab aziz na Dr. Abdul Abu Ibn Badawi hafizahullah wa rahmah Allah ta'ala mana muwafaqa wana kitabun nikah bayan an bibi al'amura dangane da kyautatuwar aure da matakan da musulunci ya bayar domin gyara shi da kuma wasu abubuwa waɗanda suke ranga-ranga a tsakani su ba saki ba ne amma kuma sun kawo matsala cikin aure irin kamar ila'i da biharin miji menene mafitar da musulunci ya bayar a kansu yanzu kuma za a tafi fasali na gaba shi ne abdalak mana ya ce abdalak wato saki ya fara da cewa aina fi masu baka hirsar islami alal usratul muslimati wa salamatiha cikin abin da ya gabata mun ga irin kwadayin da musulunci yake da shi alal usratil muslima a kayan zamantakewar aure na musulmai wa salamati hada kuma yadda musulunci yake da kwadayin daga wannan zamantakewa ta kubuta ta tsira daga dukkan matsala da matakan da aka ambata wajen gyara irin waɗannan matsaloli idan sun faru wasu tikrarar hayati fiha da yadda musulunci ya kwadaitu rayuwar ma'aurata da abin da zai samu daga gare su ya zan ya tabbata wa ra'ayna turuqal ilaj allati shara'aha mun ga hanyoyi na magance matsaloli da za su iya zuwa cikin aure wanda musulunci ya shar'anta da mu'alajatul khilaf domin a magance saɓani annabi ya sha'u fil usratil muslima wanda zai iya tasowa a cikin wannan zamantakewan aure na musulmai sawa'un kana sababu ahada zawjayn aw kilayhima ko ma dai sababin wannan matsalar da za ta taso daga bangaren ɗaya ne na ma'aurata ko kuma daga dukkan su ne musulunci dai ya nuna kwaɗayinsa ya ba da matakai waɗanda za a magance irin wannan matsalar in ta taso illa annahu qad la yanfa'u hadha al-ilaj ahyana sai dai wani lokaci waɗannan matakai na maganin da aka tallata ba za su amfanar ba listifhad al-khilaf wa shiddat al-khusuma saboda sabanin ya kamba wato jayayyar da ke tsakaninsu da rashin daidaito ya zama to ya yi tsanani wannan matakai ko an bi su ɗaya bayan ɗaya abin ba zai daidaita ba mataki na ƙarshe shi ne aka ce fa ba a hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha ko shi ne dai mataki na ƙarshe to ta iya yiwa ko an kai wannan matakin sai ka gaba a samu daidaito ba saboda sabanin an bashi ya kambama ya yi tsanani yadda ba zai daidaita ba wahina irin to a irin wannan yanayi dukkan matakai an bi su dukkan kokari an yi amma al'amari ya ki ce ya ki cinye ba ba a samu daidaito yadda zaman zai dore ba fala budda min istikhdam ilajin aqwa to ba makawa yanzu sai an yi amfani da matakin da ya fi sauran tsanani duk da cewa bashi da daɗi wa huwa talaku shi ne rabuwa shi ne a yi saki domin ba zai yi a ci gaba da zamantakewa cikin saɓani ba alhali shi zamantakewar aure fahimtar juna ne da taimakekeniya da rufe asirin juna domin yaran da za su taso a ƙarƙashin wannan auren su samu su ma kwanciyar hankali da nagarta da irin soyayya da tarbiyyar da ake bukata daga wajen iyayensu amma matuƙar saɓani ya ci gaba da wanzuwa an ɗau dukkan matakai amma bai magance ba to akwai yadda za a kai gabar da ba makawa rabuwar ita ce tafi zamantowa aslamu kuma in ma aka rabu din in dai an rabu ne saboda Allah ba dan kiyayya ba ma'ana an rabu ne saboda abin ya kasa daidaito to Allah subhanahu wata'ala ce wa hiya tafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati idan har aka rabu ma to Allah subhanahu wata'ala in da kyakkyawan niyya ne aka yi rabuwa ba dan tarsasawa da cin mutuncin juna ba to Allah zai wadatar da kowane bangare da abokin zama daga cikin yalwarsa Allah zai ba mu kowa sai kaga in an bi matakai wanda musulunci ya ambata amma al'amarin ya ƙi ya ƙi cinyewa kuma aka ga rabuwar da ita ce kuma aka yi rabuwa irin wanda musulunci ya tanadi domin rabuwar mako wanda musulunci ya tanadin ta to aka irin wannan rabuwa da a cikin mutunci ba wai dan ya rabu da ita ya tosar ta ta ne ba to ki je ki aika ga za ki samu kamar yanzu ko kuma ita ta rabu da shi tana ga cewa ai ba zai samu filin na ba ai sai ya fallasa sai ya ga kazaɗinsa kaga wannan da mita da kulli an rabu kenan hannu a cikin riga to amma in an rabu ne da mutunta juna cewa zaman da ya gagara ba a san fahimtar juna tsakaninsa da ita ba don haka rabuwan shi ne a'ala kuma idan aka rabu kila allah ya haɗa ki da wanda kike so irin naki neman allah ya haɗa da irin wanda nake so irin nawa aka rabu da irin wannan mutuntawa to insha Allah shi ne Allah ta'ala ya ce wa iya tafarraka yau da Allah kullum min sa'ati in har suka rabu a irin wannan kyakkyawan niyya da fahimtar juna to Allah zai wadata kowa cikin yalwarsa sai ta samu wanda ya dace shi ma ya samu wacce ta dace to duk da sakin ba san sa musulunci yake ba game da muka ambata domin shi aure ana yin sa ne tun farko ba wai dan ya rabu ba ana yin sa ne dan a ci gaba har sai dai in mai rabawa ta ba makawa ta zo to amma idan har abin ya kici ya kici yawa to an halatta yin saki ba da yace wani wata amiru fi ahkamin talaq duk wanda yake lura da hukuncin hukuncen saki da shari'a ta tare ya ta'akkalu lahu madan hirsul islami ala muassasatil baiti zai tabbata a gare shi yadda musulunci zurfin kwaɗayin musulunci alamu asasa tilbaiti a kayan wato wannan zamantakewa na auratayya tsakanin musulmi da musulma yana da kiransa a matsayin mu'assasa wa gaba ta yi fi bakaɗin sharakaci bayanar zaujai da kuma yadda musulunci ya zurfafa kwaɗayinsa wajen haɗakar nan a tsakanin ma'aurata ta ci gaba da wanzuwa kar a sami yankewarta zalika annal islamu hina abaha talaqa lam yaj'alhu marratan wahida tun farko idan ka lura da lamarin saki da aka halatta shi musulunci a lokacin da ya halatta sakin ma sai bai sanya shi lokaci guda ba shi kenan rabuwar kenan in ya sake ta shi kenan kamar sakin kotu ba kotun musulunci ba irin auren kotu na turawa da suke yi court marriage ko shi ka yi daga an ji an yi terminating contract ɗin ai shi kenan kawai ya kama gabansa ta kama gabanta kowa ya santa yi to ba irin wannan kwamace ala da ɗan adam ya tsara ba ne musulunci cikin hikima ne hatta sakin ma sai ya yi shi da hikima saboda ya nuna maka cewa matakan tarairayan aure ya ci gaba da wanzuwa ba ya tsaya ne lokacin da ake karkashin igiyar auren kawai ba kamar yadda aka faɗa a baya to ba in ko da an rabu musulunci sai kawo wasu matakai dan dai auren kuma ya sake dawowa sai ba a saka shi sauki ba bi haifu tankade wa hadin ilaqatu bainas zawjayn yadda idan an yi saki shikenan alaka ta yanke kina har abada a fala tattasilu abadan idan tallaka rajulul mar'ata yadda ba za ta sake haduwa ba har abada idan dai har mutum ya saki mata ba haka musulunci ne ba wa inna ma abaha talaqa musulunci ya halatta saki wa amara an yakuna alama rawati sai ya umarni sakin da zai san ya gama tsinkewa sai aka sashi sai ya faru kano ba ɗaya ba ɗaya biyu na uku tukun shi ne aka ce to al'amari yanzu kuma rabuwa abu ya kici ya kicin yawa kan ake saki na ɗaya aka sake gyarawa aka yi na biyu aka gyara na uku ya faru sai ce to a hakura hakura ita da zai ta nemi wani shi ma ya nemi wata aka ma ce san ba za a sake haduwa ba in har suna son juna ka ga shi ke nan yanzu dai alaba su alaba shi in ta auri wani kuma dalil a falatar tasiru abadan idan tallaka rajulul mar'ata yadda ba za ta sake haduwa ba har abada idan dai har mutum ya saki mata ba haka musulunci ne ba wa inna ma abaha talata musulunci ya halatta saki wa amara an yakuna alama rawati sai ya umarni sakin da zai san ya gama tsinkewa sai aka sashi sai ya faru kano ba ɗaya ba ɗaya biyu na uku tukun shi ne aka ce to al'amari yanzu kuma rabuwa abu ya ƙi ce a kicin yawa kan ake saki na ɗaya aka sake gyarawa aka yi na biyu aka gyara na uku ya faru sai a ce to a haƙura a haƙura ita da ce ta nemi wani shi ma ya nemi wata aka ma ce san ba za a sake haɗuwa ba in har suna son juna ka ga shi ke nan dai alaba su alaba shi in ta auri wani kuma dalili yasa aka sake aka sake ta to kuma ana sa gane darajar juna ko to sai Allah ta'ala ce at-talaqu at-talaqu marwatani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan shi saki karo biyu ne wato ayin sakin da ake iya kome karo biyu don haka idan har na ɗaya ya faru na biyu ya faru to shi ne sai aka ce fa imsakun bi ma'rufin to mutum dan dai ya rike matan nan tasa a bisa yadda shari'a ta yi tare yadda shari'a ta sani abu ko kuma in har ya ga zama ba zai yiwu ba tasarrufin da isa to azabu ne da kyautatawa ka ga da isa ne ba bi ta da kulli a rabu kuma shi ma cikin kyautatawa ta tafi shi ma ya tafi to kaga wannan hikima ce ta musulunci dan a tarairayi auren ba a ce daga an yi saki shi kenan kuma babu wani hanyar da za a bi a gyara ba a'a sai musulunci ce ai sakin ba sau biyu igiyar tana na sai ake ce guda uku ya ɗaure ta kamar a ɗaure abin nan mai sunanta kamar a ɗaure rakumi ne da igiya uku an kulle na ɗaya kuma ce igiya igiya uku amma an an yi igiya amma an kulle uku ko kulle na farko an daura kamarta sai kuma aka sake kulle na biyu sai aka sake kulle na uku shi kuma sai ke rike da shi ta gani sun ce kulle na daya to yana da dama ya kama wannan ko in ya sake kunce kulle na biyu yana da dama ya kama kulli na uku ma jikin kafar ɗaya yana kunce kulli na uku shi kenan sai ta tafi kayanta lamarin ya ƙare kenan to tamkar haka ya ce kulli uku ko da an yi saki ashe kenan da sauran alaƙa ko wa idza talaqa ar-rajulu al-mar'ata al-ula marwata al-ula aw ath-thaniya فليس من حقه إخراج مطلقته من بيته حتى تنقضي عدتها mataki na biyu da musulunci ya yi don ya sake tarairaya aure ya ci gaba da zama ko da bayan saki ana son a gyara ba a sashi lokaci guda ya yanke ba kamar yadda muka ji bayani to kuma mataki na biyu sai aka ce idan mutum ya saki matarsa saki na farko ko ma saki na biyu falaisa min haƙƙihi ikhraju mutallaqatihi min baitihi baya daga cikin haƙƙinsa ya kudda ta daga gidansa ya ce to shikenan tunda ya sake ta an kore ta kamar yadda aka saba yi da al'adar Hausawa wani ma abin nan in ya sake ta to kafin ma ta tattara ya so mata da kayanta yana hurgawa waje ai an yi haka ko masan kunan da ana yi ana yi ko sai so mu wanda kayan ta ma waje da kuma annabi da zaki ga mafiyata mara mutunci kaji ba kuma da shi ya je lallabo ya je shi ya nema yana girmamawa yana ladabi dan a bashi yanzu kuma yana binta da zagi kaga ba a yi abin da musulunci ya tanadi ba fa tasawai au tasawai bi ihsan aka ce ko kuma a rabu bisa kyautatawa da mutunta juna to a ka'idar musulunci idan mutum ya saki matarsa saki na daya bai halatta ya fitar da ita a gidansa ba sai da ka'idar da musulunci ya faɗa illa ya ce mai fahishatin mu'amala za ta zauna a gida har sai ta gama iddarta domin yanzu a matsayin tana ƙarƙashin sa take bond din bai gama yankewa ba tukuna amma lokacin da har ta gama idda bai maida ta ba to a nan da kuma tana da damar ta fita ta je ta auri wani ko shi ne zai maido da ita to sai ya sake ba da sadaki za mu ji bayanin insha Allah idan mutum ya saki matarsa har ta gama idda sai kuma yanzu suka daidaita to shi ya fi cancanta ya aure ta ko akwai wasu zaurawa kada gidansu su ce a'a ai kaza ai ya yi kaza ya kaza a'a dole shi ya fi cancanta da ita amma ba a wajabta ba amma dai shi ya fi cancanta da ita to a nan sai musulunci ya nuna cewa ba za ta fita daga gidanta ba har sai ta kammala idda ba wale ta lahar kuroju kai ita ma aka ce kar ta fita duk zafin kanta ta zauna a gida har sai ta gama idda wal illatu dalilin da yasa aka faɗi haka fi zalika at-tamu fi zahabil ghadabi alladhi awjada talaqa kwadayin da musulunci yake da shi akan fushin da ya sabbaba wannan sakin ya zan ya tafi ai Allah la kalli mace kafin ta gama idda ta zace wata biyu ko ba haka ba akalla za ta iya yin wata biyu ta iya yi wa wata ta wata daya duk da wannan matsala ce ta lafiya tsakanin malamai mace ta ce ta al'adar ta guda uku a wata ne sai a ce ba a saba ganin haka ba za a iya kare ta ta amma wata biyu za ta iya yin idda jini guda uku a cikin watan wata mata tsarinta ya bambanta da wata to amma dai abin da aka kusa gani a ɗabi'a shine wata uku kowane wata ta yi idda ma'ana ta yi ta yi al'ada to kaga a cikin wannan zamantakewar da za a yi wata uku kana zaune da mace kuma dama matarsa ne kuma yanzu bashi da wani iko a kanta abin da yake nufi iko a kanta ba matarsa ce da zai ce wance tashi kawo min kaza wance wanke min wannan rigar wance goge min wannan rigar wance da ba min abinci da kuma shayi ke kawo kawo min ruwan wanka ba ka da wannan ikon ba kuma tana zo na gidanta kuma za ka ciyar da ita ka kawo mata abinci ka kawo mata abin sha tana na a ƙarƙashinka ko ba ta da ciki tana iddar nan a gidanka za ka ce sai haƙƙinka ne ka ci da ta to kaga yanzu ba wani dogon zance da kuke da ita kun raba ɗaki in da ɗaki ɗaya kuke kwana tana can ɗakin ta kai kana can in ɗaki ɗaya ne a gidan tana ɗaki kai kana falo ita za ka kawo falo ko tana ɗaki kai kana bawarta in ruwan sanya ya zo sai ka rakuɗe a kicin za ku kwana kwana ɗaki ɗaya ne da ita in ka kwana ɗaki da ita to kama yanta ka ta yi mana ka mai da ta ka shiga ɗaki kan ta rufe koma kuma ai ka mayar da ta sai ka kira shaidu su ka shaidar da su to kaga a cikin wannan yanayin da ake zaune to mutum zai ɗan huce ita ma za ta huce in ɓace rai ne ya sassauta in balle ma ya tarka kwalliya in gunar kwalliya ce kullum ya shigo ya ta canja da kwalliya kuma ya rika cin abinci a waje ya kamala an ce ta masa ne in kudi ya bata ya ce ta sai abinci sai ta dan hada da dan nata ta shiga kicin tana abinci ya kanshin abinci ta shiga daki ta cinye abinta to kaga ko wata kila ta dan tausaya masa ya ce dan ce ga abinci na ajiye maka to kaga ana abin nan ne in ba a yi sa'a wata wasu ya ce to ɗan zuba mun mana abu lafiya sai ga kuma an huce an so mu zance ko ko ba haka ba hikimar musulunci kenan da aka ce kar ta fita a gidanta kai ma kar ka fita ta ai saboda wannan abin da ya sabbaba har aka fusata aka yi sakin yanzu amma idan koran ta yi ba daga sakin ta ya ce ta fice a gida ko daga sakin ita ta kama hanya ta fice ta je ta faɗa iyayenta ko waliyanta sun ƙara fusata shi ma ya ƙara kusata sun faɗi wata magana da ta ɓata masa rai shi ma ya sake faɗan wata kaga al'amari sai ya gama lalacewa kuma hanyar gyara sai ta gada amma sai ka ce ta zauna kar ta fita ثم الحق على أولة الأمور إلى ما كانت عليه sannan aka kwaɗaitar da su ma'aurata su mai da al'amarinsu yadda da yake kafin sakin وهذا ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في قوله wannan shine abin da ubangijinmu ya ambata a fadinsa inda ya fada cikin suratul talaq ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutikum لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا kaga sai Allah madaukake ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idza tallaqtumun nisaa in za ku saki mata ku musulmi kai da mabiyanka in za ku saki mata faɗallikuhunna li'iddatihinna to ku sake su akan iddarsu me ake nufi akan iddarsu za mu ji bayani inda abdullahi dan umar manzon Allah ya fassara a ƙabiyar da ta faru a kansa wato ku sake su lokacin da suke tsarki lokacin da ba sa al'ada shine faɗallikuhunna li'iddatihinna ku sake su akan iddarsu ma'ana a lokacin da suke tsarki wa ahsul idda kuma ku kidaya wannan iddar da za su yi ai an ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru qur'i uku ne ummul mu'minina aisha ta fassara al aqra'un nan tace hiya al adhar duk dai bayani zai zo insha Allah wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku wajen yin sakin da wajen kiyayewa dokar da aka faɗa ta saki kar ku fidda su sai Allah ya biya da cewa ku ji tsoron ubangijin Allah ubangijinku ku kiyaye dokarsa la tukhrijuhunna Allah ya muku kashedi kada fa ku fidda su min buyutihinna ba ce min buyutikum ba min buyutihinna kar fa ku fidda su daga gidajensu yan sai Allah ya jingina gidajen ma nasu ne don a nuna maka cewa in ka batta ta zauna a gidan ba alfarma ka mata ba dokar Allah ne dokar Allah ne ya bata wannan right din wala ya kharujina su ma kada su fita a gidajen nasu sharadin da zai sa su fita a fidda su illa an ya'ti na bi fahishatin mubayyana sai in sun zo da wata alfasha bayyananniya tana gidan sai kuma take gayyatowa waɗansu suna zuwa suna waɗanda ba ka so su shigo maka gida ba ina nufi su lalata ba kawai waɗansu su zo haka su gai ka zo ga abin nan wane ne wannan ɗan baffana ne ya zo shi alhali kai kuma bakka ba da wannan damar
to irin wannan shi sai ce to ta je ta gidansu ko kuma da ya kawo mata doka banda arewa 24 yanzu nan ta bata maka rai tun da kai ustaz ne ko ai ka sanki rabu da ita sai ta bude tidin ta ta sa arewa 24 ana waka kaga illa an yace ne fashi ta zo da alfasha mu bayyana ko ta dinga leƙe kai kuma ka hana ko kuma illar wurin fita ya kama za ta je ta anguwa sai ta saka ta saka gyale to kaga wannan duka ya shiga cikin alfasha bayyananniya to an sai ce to je ki gidanku ki je ki idda a can kaya ga mu waliyanta Allah ya ce wa tilka hududullah wannan abin da aka faɗa iyakoki ne fa na Allah kar ai trespassing kar a tsallaka ma Allah iyakarsa bai so wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu duk wanda ya ketare iyakar da Allah ya gindaya wanda ya ketare iyakar Allah ya fa zalunci kansa kaga Allah duk kashe da yake mana akan lamarin ne saki da ajiye mata su yi idda a gida akan haka ake wannan kashe din Allah ya ce la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra baka sani ba watakila Allah ta'ala zai sanya wani al'amari bayan sakin ai shine za a iya hucewa shine abin da ake nufi shi yasa aka ce ta zauna a gida hikimar kenan ai la'alla zawja yandamu ala talaqiha watakila mijin zai iya yin da na sani akan sakin da yayi wa yakhluqu Allah ta'ala fi qalbihi raja'ataha sai Allah ta'ala ya kimsa a cikin zuciyarsa ya kamata ya mai da matan nan ya yi nadama akan abin da ya aikata ita ma akan abin da ta masa har ya sabbaba kaga an samu wata mahaɗa magana ta shiga tsakani ta ba shi haƙuri ta ce to ai kai ɗin ne ba ka ganewa kaza da kaza ai wallahi da kaza kake da duk da an zauna lafiya kaza ɗin duk da bai faru ba to ai kaga ana nuna a dawo ne an huce shi kenan sai ce to ya maida ta hikimar musuluncin ke amma in tana waje fa in ta jima wata babarta sai ta hana ta hana ganinsa ta wayar ta ta ta ta deleting numbersa ko ba haka ba amma idan yana tare da ita tana idda a nan gida to tsakaninsu ne balle kuma watakila kawai ana zaune da daddare dama matarsa ɗaya ne matsuwa ta dame shi sai ya je shi kawai ta je shi akan gado ai kaga dama ko ba ya magana ba ya maida ta kenan domin idan mutum ya je ko bai ce wa matarsa ya maida ta ba sai ya je tara da ita bayan ya sake ta saki wanda yake talaki raja'i kome kenan kome ya tabbata to ma ne ce fa yakunu zalika aysaru ashalu daidaitawan sai ya fi zamantowa cikin sauki idan har a gida take ta yi iddatta to kaga waɗannan matakai ne da musulunci ya ƙara ɗauka don dai kwaɗayin da shari'ar musulunci take ba ta san arabu ba ta san arabu to kaga duk waɗansu abubuwa na ƙoƙarin waɗannan matakai shi baba bahaushe shi duk ya keta su ba abin da ya dame shi yanzu kam tafi yake da aure da saki a ɗane yake kamar karin kunama nan da nan bahaushe sai ya saki mata kuma ya zo yana tagumi ai ta kewaye kewaye a rasa yadda za a yi saki daya saki biyu saki uku a yi saki uku a cikin shekara daya a shekara daya a yi saki uku saki na daya faru na biyu ya sake wani na uku ya sake faru duk a shekara daya fa sai baba bahaushe zawarawa sai ka cika trailoli da su da gaske wani bincike ya taɓa yi na irin binciken 'yan boko shekaru da yawa zawarawa da ya tara a fage da ya samu alƙaluman zawarawa akan zawarawa kawai yawan na rasacin nasa zawarawa a fage a wannan shekarar ma sai da ya samu guda 300 da wani abu a fage fa kawai ba wai kano ba a fage kuma zance ya fi shekara talatin to in banda bawashewa zai yi wannan Allah ka shirar da mu to malai ce a ƙasa mutalaki shi sakin salo-salo ne awwalan na farko min haythul lafzi ta wajen lafazin da ake faɗa yankasimu talaqu min haythul lafzu ila sarihin wa kinaya saki ta salon lafazinsa ya rabu kashe biyu akwai wanda yake sarih akwai wanda ake ce masa kinaya sarih shine fayyacacce dama baya neman fassara kinaya kuma shine jirwaye mai kaman wanka ana bukatan fashin baki me ake nufi yayi bingi bingi malam yace fasarihu huwa alladhi yufhamu min ma'anal kalami inda talaffuz bihi wala yahtamilu ghayrahu in an ce sarih to shine wanda ake fahimtan ma'anar abin da aka faɗa lokacin da aka furta magana daga furta maganan ma'anar ta fita a cikin abin da aka furta wala yahtamilu ghayrahu baya daukan wani ma'ana in ba abin da aka furta din ba mun gane yanzu misali idan mutum ya ce tashi yana ɗaukar wata ma'ana ana nufi wanda yake zaune ne tashi misla kamar misali mutum ya ce anti talikun wa mutallaka kaga wannan baya bukatan fashin baki ke sakakkiya ce an sake ki ai daga mutum ya faɗa haka kawai ba a bukata wata fassara ba zai ɗauki wata ma'ana ba in ba sakin ba ke sakakkiya ce ko ya ce an sake ki wa kullu mashtukka min labdi talaki da duk wani abu wanda aka kankaro shi daga ma'anar saki kamar yanzu misali bahaushe sai ya ce wa mace an sauwake miki mutum ya ce matarsa ya sauwake mata bahaushe ya fassara wannan kalma a faɗa wa mata a matsayin saki yake baya ɗaukan wata ma'ana a wajen bahaushe in ba saki ba duk da ba saki aka faɗa ba amma a wajen bahaushe in ya ce wa mace ya sauwake mata to baya ɗaukan wata ma'ana in ba saki ba duk wani kwanakwanin da zai ba za a karɓa ba shi ma yana cikin sarai wa hadha yaqahu bi talaqu to irin wannan lafazi idan an faɗa saki ya faru game da shi hazilan kana aula'iba da barkwanci ya faɗa ko da wasa ya faɗa aulam yanwi ko ma bai yi nufi ba a zuciyarsa bai yi nufin sakin ba ya faɗa ko kuma ya faɗe shi ne da wasa ko da barkwanci saki ya tabbata ba a wasa da wannan wai ba ke rijiya ba wajen wasan yaro ba ne li hadithi abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala saboda hadithin abu hurairata Allah ya yarda da shi wanda ibnu majah abu dauda imamu tirmidhi duka sai rawaito hadithi ne hasan daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun wasu abu guda uku da gaskensu in an faɗa da gaske to da gasken ne wa hazluhunna jiddun kuma idan an yi barkwanci a cikin su ma to da gaske ne ba a ɗaukar raha ba a ɗaukan wasa ba sa ɗaukan wasa in ji annabi in da gaske aka faɗa to da gasken ne in ma an faɗe su ne da wasa to da gasken ne su ne annikahu wa talaqu wa raja'a aurarwa saki kome ba a yin wasa da su a wata ruwaya aka ce wal itaku duk da ita waccan wasu malamai sun ba'afa wato da yanci a maimakon arwaja'a yantarwa wato lokacin da mutum ya ce ya aurar ko da wasa ne yarta ko kuma wadda kake wasiyinta an bayar da amanar ta hannunka kai ne mai aurar da ita wani sai ya ce auren mun wannan yarka ce ce eh to ka auren mun ita mana sai ce na auren maka irin da wasa din nan ana dariya sai da ya ci a ba wannan yaushe za ta jira ta fa zama matarsa yan ya karba a ya ba a wasa a ciki shine da kansa yace auren mun ita mana sai yace na auren maka sai ce to shikenan bari zan jira ta ta gama makaranta zance fa ya kare fa yan sai dai maganar sadaki kuma nawa za a bayar a kira shedu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun da haka ba a garaje haka saki ko da wasa ne mutum ya ce ya saki matarsa to ta saku mutum ya ce wa matarsa ya sake ta shi saka wasu malamai suka bada fatawan ina ji dr bashir aliyu ne ko sai yake cewa ko da a wasan drama ne idan mutum a wasan drama yana da wata mata sai ce ya sake a matsayin matar sai ce ya saki matarsa to matarsa ta gida ta saku duk da wannan wasu malamai ba su karɓi wannan fatawar ba kada dai a dinga garaje da saki Allah ka shirar da mu to wal kinaya dan haka ko da wasa ne mutum ya ce wa matarsa ya sake ta to shikenan kada ya kuskura ya ce ya saki matarsa ko da wasa ya ce wasa yake yi a'a yan sai dai a koma kuma layin kome saki kan ya tabbata sai dai kuma a koma kome to wal kinaya akwai kuma lafazin saki wanda yake shi kuma kinaya ce jirwaye aka yi ma ya hatamilu talaka wa gairahu shine wanda ma'anarsa bata fito kai tsaye ba bata fito fili ba zai iya daukan ma'anar saki zai iya daukan wata ma'anar da ba saki ba misla misali kama ce ilhaqi bi ahliki tafi gidanku eh tafi gidanku wani hawi da abin da ya kama da haka wa hadha la yaqau bi talaq illa bin niyya wannan saki baya aukuwa dalilin sa sai in an yi nufi fa inna wa talaqan waqa'a in yayi niyyar saki ne to saki ya tabbata wa in lam yanwi lam yaqa in kuma bai niyyar saki ba to saki bai tabbata ba ya ce tafi gidanku misali yanzu a ce mushajara suke shi da matarsa ni kamar numa an tafi gidanmu ni na gaji da zaman gidan nan sai ce tafi gidan naku wani abu ne tafi gidan naku ita kuma tana zuwa a ce ya dai ce ya sake ni ya kira shi aka tambaye shi a ce ah ta ce ka sake ta eh ka ni ban sake ta ba aka sake ta wani ce a me na ce cewa ta ce tafi gidanku ni kuma na ce ta tafi to me kake nufi wannan ba saki ba a ni ba saki nake nufi ba damuna kawai ta yance ta tafi gida ta je ta huta wataƙila daga baya a biyo ta a zo in rarashe ta shi kenan ba za a ce saki yayi ba wata ce matarsa tafi gidanku da wasu masu kama da irin wannan wanda ma'anar saki bata fito kai tsaye ba to shine kinaya an Aisha ta radiyallahu anha hadithi yazo daga ummul mu'minin Aisha Allah ya yarda da ita annabnatal jawn lamma udkhilat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dana minha akwai wata mata ibnatul jawn annabi sallallahu alaihi wasallama ya aureta kuma an ce wahiya min ajmalin nisa' tana daga cikin mata mafi kyawu a wata ruwaya an ce kishi ne ya samu matan manzon Allah wasu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyanta sai suka dora ta a wani layi ita kuma sai ta hauba ta sani ba suka ce ai manzon Allah idan aka je amara idan ta ya shiga wajen amara ba abin da yake so kamar kice a'udhu billahi minka to ita kuma sai ta doro akai to lokacin da annabi ya shiga gare ta wadda namin haije gare ta ƙala sai ta ce a'udhu billahi minka to lokacin da ta faɗi haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai karasa wajen ta fa qala laha sai ce mata laqad ufti bi azimin lalle ko kin ne mutsaran wanda yake mai girma lalle kin ne mutsari wajen wanda yake mai girma shine Allah don haka sai ce ilhaƙi bi ahaliki tafi gidanku kuma tafi gidanku da annabi ya faɗa na yana nufin me yana nufin saki ne har ma ya umarni ga Usama ibn Zaidin yace ya mata mata'i aka tattara mata kayayyaki na mata'i ai saboda annabi gairul madkhuli bihani ai shi yasa yace ta tafi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan ma sai mata mata'i saboda adalcinsa wa fi hadith Ka'ab ibn Malik kuma irin wannan lafazi ya zo cikin hadithin Ka'ab ibn Malik a hadisinsa hina hajarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaurace ma Ka'ab da shi da abokansa guda biyu su murara ba wai abokai na abota ba waɗanda wannan qadiyyar ta same su su su uku wa ala salatati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu wa daqat alaihim anfusuhum وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا lokacin da za a tafi gazwatu tabuka su kuma sai suka zauna ba su tafi ba kuma ba abin da ya hana su ba wani uzuri annabi ya ce kar kowa ya musu magana sai da suke kwana hamsin da uku ba ne ce musu kala da za su shigo masallaci su ga annabi su ga sahabbai su ce assalamu alaikum wa rahmatullah ba mai ce musu kala a gidansu ma ba mai ce musu ƙala a kasuwa ba mai ce musu ƙala duk inda suka je za a yi magana amma ba za su yi magana amma ba za kula su ba sai da suka sha wahala Allah ya jarraba imaninsu sai kuma musu ya yafe musu laifin kuma musu tukuci da aljanna subhanahu wata'ala kuma ya bayyanar da imaninsu ga sauran al'umman musulmi har mu ma yanzu muka shaida ko to a cikin wannan yanayi da suke akwai gabar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aika musu litakhallufihim an khuruj ma'ahu ila tabuka saboda sun yi noke basu fita tare da annabi zuwa tabuka ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama arsala ilaihi sai annabi aika ma ka'ab da sauran waɗannan mutum biyun su ma an i'tazilim ra'atak aka ce ka nisanci matarka ana cikin wannan yanayin kin magana fa kafin lokacin ya gama cika da Allah ya aiko Jibrilu da tubarsu sai aka aika aka ce ka nisanci matarka manzon Allah ya ce ka nisanci matarka shi ma inda ba dan sako aka aiko shi ya faɗa ba shi sahabin ba zai faɗa ba ba zai masa magana ba amma tunda yanzu annabi ne ya ce je ka gaya maka ab sai zo shi ya sallama ya ansa masa yana ta jin daɗi an aiko ya ce annabi ya ce ka nisanci matarka faƙala sai ce utallikuha amma za af'al annabi yana nufin na sake ta ne ko kuma annabi yake nufi ƙala sai ɗan sako ya ce bal i'tazilha fala taqrabannaha ka nisance ta ne karka kusace ta ma'ana babu mu'amala aure tsakaninku jaraba imanin su akai to a lokacin ka'ab faqala limra'atihi yace sai ya faɗa wa matarsa yace ilhaqi bi ahliki tafi gidanku kar ma ta zauna da shi a gidan balle har wani tsautsayi ya saka ya je kusa da ita ya saba wa maganar annabi laifi wani akan wani sai ce ilhaqi bi ahliki yanzu ya faɗa irin lafazin da annabi ya faɗa ko bai faɗa ba yana nufin saki ne ba saki yake ne to irin wannan kinaya kenan zai iya ɗaukan ma'anar saki mutum ya ce wa matarsa tafi gidanku sai ya tambaye shi ka ce ta tafi gida me kake nufi sai ce ya sake ta ne shikenan wannan ta tabbata saki ba sai ya sake faɗan wani abu ba yana nufin ya haƙura da auren ne ya ce ya haƙura da auren ne shikenan amma in yace ba haka yake nufi ba saki yake nufi ba ya dai ce ta tafi gida ne ta je ta huta saboda ta farnace shi ko yana so ya biyo baya ya zo a zauna a musu shari'a to wannan ba saki ba ne Allah shirar da mu to wannan kenan saniyan bangare na biyu min haifu ta'aliku wattanjizu har ilau saki yana raraba ta bangaren yadda aka dan farar da shi ko kuma yadda aka zartas da shi dan fararwa ko zartaswa akwai sakin da ake dan farar da shi da wani abu an sa mai sharaɗi kenan akwai wanda shi kuma yin an faɗe shi kawai an zartas yanzu misali kamar wanda ya zo a matsayin sarih zartaswa aka yi ko da wanda ya zo a matsayin kinaya yana nufin saki shi ma zartaswa aka yi to akwai kuma wanda yake shi kuma mu'allaq ne sigatu talaqi imma an takuna munjazatan wa imma an takuna mu'allaqa shi salon na lafazin saki ko dai ya kasance lafazi ne wanda daga an faɗe shi ya riga ya zartas da saki nan take ana faɗansa saki ya zartu ya wanzu wa in ma an takuna mu'allaka ko kuma idan an faɗa sakin bai tabbata ba tukunna sai in abin da aka ɗan fara sharaɗin a kansa ya faru mun gane an sama sharaɗi shi irin wannan sakin in an sharaɗin ya tabbata an yi hinsi to shi kenan saki ya tabbata in ba a yi hinsi ba saki bai tabbata ba shi ne ce falmunjaza wanda yake an riga an zartas da shi mai wanzuwa daga an faɗe shi kawai ya riga ya an zartas hiyar lati ƙasa da biha man arsadaha wuƙo a talaƙi fil hal wato shi ne wanda ake nufi game da ita da wanda ya ambace ta ɗin wuƙo a talaƙi fil hal aukuwar saki nan take daga ya faɗa saki ya faru misali ya ce wa matarsa ya sake ta ana jiran wani lokaci daga lokacin kawai magana sakin ya faru ko ya ce an sauwake mata daga yin wannan shi kenan tafi gidanku me yake nufi saki ga takardarki ta me wannan ɗin ta saki ne shi kenan to kaga wannan mun jaza ne an riga an zartas daga yinsa kawai saki ya tabbata ka an ya kula zauje li zaujati anti taliqun kamar misali mutum miji ya gaya wa matarsa an sake ki to wannan kenan wa hukmu hadha talaqi annahu yaqa'u fil hal hukuncin irin wannan saki yana faruwa ne nan take daga an yi ya faru mata sadara min ahlihi duk lokacin da ya wakana daga ma'abutansa wasa dafa mahallan lahu kuma ya dace da gurbinsa me yake nufi wasa dafa mahallan lahu ya dace da gurbinsa ka san sakin ma sai a muhallinsa ko akan aukar da saki ba a me ba ba a muhallinsa ba mutum yana sakin matar wani na ba ya sakin matar wani ka san a da an yi irin wannan kawai sai mutum ya dawo gida ya ga matarsa ba ta nan irin gida ɗaya da ake zaune da bafa waye da abin nan da yaya waye duk kowa da shige fassa ga can kuma kusurwar kaka ga sannan ga baba shi ma a gefe ɗaya dattijan gidan kawai sai zo shi ya gaya ma wata mata an sake ta ya ce an sake ta ta bi gidansu an sake ta sai mijin ya dawo ya ga matarsa ba ta nan me fara ce wallahi abin baba ne ya sake ta ko baffa kaza ne ya sake ta kuma ko ta saku daɗin wai ta saku ta irin wannan an yi shishigi ne ba ta saku ba ba ta saku ba don ya yi saki ba a mahalli ba shi ya je saki tasa matar ma in saki yake sha'awa ba ta saku ba akwai wanda an taba sani irin haka babansa ya saki matarsa shi kuma bai yadda ba sai ya tafi yana mu'amala da matarsa shi kenan baban da ya ji labari kuma sai ya kai shi ya ce a masa bulala wai bulalar haddi sai a to ai ba bulala za ka ce in haddin yake so sai ka ce a sare mar wuya imana to me kawo bulala to kaga duk wannan ada ne aka yi ta yi Allah ka yafe mana tun haka sai ya dace da muhallinsa idan mutum ya faɗe shi kuma ya dace da muhallinsa ko kuma misali mutum ya ce bai yi auren ba tukunna ya ce ya saki matarsa idan ya aure ta kaga wannan shi ma ya sakin bai yi ba duk da wasu malamai suna ga yayi amma abin da ya fi karfi shine bai yi ba hadisai sun tabbata akan haka imam al-bukhari har kullu babu yayi da wannan da wasu maluma ma mutum baya sakin abin da bai mallaka ba hadisin annabi ne karara kamar yadda baka yantar da bawan da ba naka ba baka kyauta da kayan da ba naka ba duk waɗannan abubuwan sai ka mallaka tukun to shi yasa yace wasadaba muhaqqan lahu wa amma almu'allaqu amma wanda yake shi ko mu'allaq fa huwa ma ja'ala az-zawju fihi husul at-talaqi mu'allaqan ala shartin shine abinda miji ya sanya afkuwar sakin ya rataya shi ne a wani sharadi afkuwar sakin ya rataya shi da wani sharadi mithla an yaqula li zawjatihi misali yace wa matarsa in zahabti ila makani kaza fa anti taliqun in kika kuskura kika je ki waje kazan nan a bakin aurenki an sake ki ai ba shi in yace a bakin aurenta baya faɗan haka sai abin da yake a sharadi a al'adan bahaushe baya cewa a bakin aurenta sai in sharadi ya sa to bahaushe idan ya sanya sharadi ya ce in ta yi kaza a bakin aurenki shi kuma irin wannan dama mu'allaq kulle yana kasancewa ne dama fil mustaqbal shi baya kasancewa fil hal sai dai fil mustaqbal ba nan take bane sai dai abin da zai zo imma abin ya iya zuwa mubasharatan ko kuma iya samun jinkiri amma dai mustaqbal ne misali ya ce ta tayi za ta fita ce in kika kuskura kika fita a bakin aurenki yana raho bakinsa kuma ta fita ya ta'allaka shi da shar'i shar kuma an yi hinsi shar'i ya tabbata yanzu aure ya tsinke da haka mutane suke yayi sanya shar'i ana yawan yin tambaya akan wannan shar'i ne sanya mata idan kaza ne to kaza ya ce mata in bata dawo gidan nan ba karfe kaza to a bakin aurenta kuma lokacin da ta dawo karfe kaza din ya cika da minti biyu a to tunda ya cika da minti biyu ka ya sharadi ya gama cika ko ba wani runtan da za a yi saki ya yi kaga ana ta shan wahala wajen faɗi tashi to don haka a kiyayi ta'allaka saki da sharadi a kiyayi ta'allaka saki da sharaɗi in zai in mutum ya gamsu ya saki yayi a lokacin da ya gamsu shi yasa ba a so mutum ya saki ma fusace ka san akwai maganganu da malamai suke a kayan wato talakul gabban da talakul sakran mas'aloli ne da malamai suke ta tattaunawa a kayan waɗannan abin nan batutuwa ala ayi halin nan da an nuna mana cewa wato saki shi ma ya sake kasuwa kashi biyu min haithu ta'aliq wa tanjiz ko wanda aka rataya shi wato ga wani sharadi ko kuma wanda dama nan take kawai an zartas da shi mala yace wa hukumu hadha talaqi hukuncin irin wannan saki wanda yake mu'allaq annahu in arada talaqa inda wuqu'i sharti fa huwa kama arada idan mutum yana nufin wato aukuwar saki ne lokacin da wannan sharaɗin ma ya faru to fahuwa kama arada shi kenan abin ya zan kama yadda ya nufi daga sharaɗi ya faru shi kenan saki ya tabbata in ya sake ga ta shiga gidan nan a bakin aurenta to daga ta shiga gidan shi kenan aure ya mutu